أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله ونقول مع الله تبارك وتعالى da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma muna roƙonsa a cikin ludufinsa da baiwarsa ya mana muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya mana muwafaka da abin da za mu saurara Allah ya sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira Allah ya ba mu ikhlasi a ciki da alfarmar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama wata mun kusa da ƙarshen wannan sura ta suratu hudin wanda jiya mun kwana a daidai ayar da mu kai ƙarshen fassara ta ba kuma lokaci yayi don haka aka ji alarma ya ƙara karanto ta farko shine Allah tabaraka wa ta'ala ce walau sha'a rabbuka da ubangijinka ya so laj'alan nasa ummatan wahida da sai ya sanya al'umma mutane gabaki ɗaya su zama al'umma ɗaya wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk yace su zama mutanen addini ɗaya al'umma ɗaya yace ba su gushe ba suna masu saɓani a cikin addini sai fa waɗanda Allah ya ji kai arada lahumul khaira waɗanda Allah ya nufi alkhairi da su wannan ba za su rika saɓani ba za su yi daidai ala aslin dina bisa asalin addini wanda shi asalin addini nan shine imani saboda haka ne ya sanya saɓani watan a ciki watan khalaqahum Allah tabaraka wa ta'ala ya halice su li zalika ay li ajli hadha al ikhtilaf saboda wannan sabanin ne Allah tabaraka wa ta'ala halice su Allah ta'ala ya halice halitta ya nufi saɓani a cikinsu bai yi su falle ɗaya ba yayi akwai masu arziki kuma akwai marasa arziki Allah ya kiyashe mu jiya dai duk an yi bayanin saɓani wanda yake mummuna a musulunci da saɓanin da yake bai da wata matsala a musulunci to sannan Allah tabaraka wa ta'ala ce watan mat kalimatu rabbika haƙiƙa kalmar ubangijinka ta cika ta tabbata ai sabata zalika wannan ya tabbata fi ma akhbara cikin abin da Allah ya bada labari wa qaddara da abin da ya gwargwada fi azali tun azal ɗinsa in an ce tammat kalimatu rabbika wai ma'ana tamamul kalimati imtina'uha anit tabdili wat taghyir ta riga an kai karshe ba canji ba musaya ba ba canzawa to wai Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da wannan kalma daga ubangijinka ba canji ba musanyawa cewa la'am la'anna jahannama min aljinnati wan nas ajma'in lallai tabbas sai na cika wutar jahannama min aljinnati daga aljannu wan nasi da mutane ajma'in baki ɗayansu da su ne za a cika wutar jahannama dama Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ma iblis lokacin da ya mai tawaye yace sai yayi wa Allah kaza sai yayi wa diyan Adamu kaza sai yayi wa diyan Adamu kaza duk Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan kai ta tafiya hukunci ne na riga na tabbatar da shi la'amla anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in da kai da duk waɗanda suka bi ka zan tarkata ku in zuba cikin wutar jahannama to wannan magana ta wannan hukunci tammat ta riga ta cika ba canji ba musanyawa wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak Allah tabaraka wa ta'ala ce wa kullan yace kowanne ma yuhtaju abinda ake da bukata da shi a addini naqussu alayka muna kissanta maka shi to wannan shi kullan din nan zahirinsa maf'ulun bihi ne shi kullan da haka ga an nasbance shi ba ce kullum ba sai aka ce wa kullan eh ai mana na qussu alayka kullan shi ake ji kaga maf'ulun bihi ne amilinsa shine na qussu sannan ce wa kullan na qussu ai na qussu kullan kenan watan muna kissanta kowanne daga cikin labarun al'ummomin da suka gabata muna kissanta maka su ya rasulullah sai aka ce wa kullan na kussu shi tanwinin din nan a wasu malamai na nahawu suka ce watan iwabi ne musaya ne na wani abu da aka shafe kasan tanwini kala kala ne a wajen malaman nahawu akwai tanwinin tamkini akwai tanwinin iwabi irin wannan akwai tanwinul muqabala akwai tanwinul tankiri wajen malamai tanwini wajen hudu ne tanwinul tanwinul tamkini sannan akwai tanwinul iwadi irin wannan akwai tanwinul muqabala akwai tanwinul tankiri kowanne akwai misalan shi to wannan dai da misali tanwini ne kamar da suka ce na iwali yakan zo iwalun anil jumlati yakan zo iwalun anil harfi yakan zo iwalun anil kalimat kalma ɗaya kamar irin wa antum hina izin tanzurun to nan iwali ne daga jumla ai hina iz balagatir ruhul hulquma sai ce tanzurun sai ce wannan tanwini iwalun ne anil jumlati to wannan aka ce tanwini ne na iwali cewa wa kullan naqussu alayka ai kowanne ai wa kulla kowanne ko wa kulla naba'in ake ji sai aka ce aka shahi na bayyana sai aka ce wa kullan kaga shi sai ya zama tanwinun iwadun anil kalimati shine na bayyana din ai kowane labari muna kissanta maka shi ya rasulullahi daga labarun manzanni menene hikima ma nusabbitu bihi fuadak labarin da za mu karfafa za mu natsar da zuciyarka bihi da wannan labarin in muka kawo maka labarin annabawa dan mu nutsar da zuciyarka ya rasulullahi abin da kake haduwa da shi ka yi haƙuri annabi nuhu ya haɗu da irin shi annabi hud ya haɗu da irin shi annabi wa ya haɗu da irin shi annabi wa sai a ci kissan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan kissoshi waɗanda za a natsar da zuciyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da su Allah tabaraka wa ta'ala yana ba annabi labari cewa yana kissanta masa labarun manzanni domin ya natsar da zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da yake a kai yace fali hadha saboda haka tajidu hikayati salihina nafi'atan lis-sami'in saboda haka kake samun hikayoyin bayan Allah na kwarai suna natsar da zuciya duk lokacin da aka bada hikaya ta wani bawan Allah ko wasu bayan Allah to masu imani sai su ƙara samun natsuwa to saboda haka hikimar kissanta watan kissoshin watan magabata kenan wa'annan annabawa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hikimar kissanta manzo Allah su don a natsar da zuciyarsa to in dai annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yafi kowa natsuwa a halitta Allah wanda yafi kowa itmi'nani natsuwa da yaqini da fika amintuwa tsakanin shi da Allah amma Allah ya ce ya karanta mai kissoshin annabawa domin ya ƙara natsuwa to kenan duk wanda ba manzon Allah ba shine aula da a karanta mai kissar annabawa kaga kenan babu wanda yake da kwaɗai da tsananin bukata a karanta mashi abin da zai natsar da shi kaman mu kaman mu don haka ake da bukata a karanta tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam maulidin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko bai da dalili da komi wannan kadai ya isa dalili domin shi maulidin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani abu an maulidi ba a zauna a ambaci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a ambaci darajojin shi a ambaci rayuwar shi a ambaci yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha wahala isar da sakon Allah da kuma abubuwan da manzon Allah ya haɗu da su a rayuwarsa duk waɗannan abubuwa za a karanta mu musulmi su don ya ƙara samun natsuwa to don Allah duk abin da zai ƙara ma musulmi mai imani natsuwa yanzu wannan abun a ce bai da muhimmanci in bai da muhimmanci Allah zai karanta mu manzo Allah zai ƙara samun nasuwa to maulid dalilin dai da za a zauna a yi maulidin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗannan duk maulidodin annaba ne ake cewa manzo Allah ka ambaci annabi ne, ka ambaci annabi ne, kaga wani annabin ma har tun kan a haife shi kai har samun mahaihiya tai kamar annabi Isa shi maulidin shi tun daga kaka ne an ka ɗauko ya aka haifi ma mahaifiyata sai da Allah tabaraka wataala ya mana bayani yayi maulidin shi alqur'ani ya aka haifi mahaifiyar annabi Isa alaihi salam ga yadda aka haife ta ga yadda ta tashi har aka kai ya aka samu shi annabi Isa kaga iyakan maulidi kenan dama ya tashi maulidi za a dauko tun nuruhu awwal wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wal ajal ba shine maulidi ba a dauko tun daga can وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين باب وتهلت دبت دوسانو da manzo Allah ba babu ta ba wata halittar da manzo Allah bai zamo rahma gare ta ba babu ta tun daga nan ake daukowa sannan a dauko cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam duk da hujjoji ba shine farkon annabawa a halitta karshen annabawa a aikowa kunta awwalan nabiyina fil khalqi wa akhiruhum fil ba'th kamar da aka ruwaita ta watan hadisai da yawa irin abu nu'aymin da sauransu sun riwaici hadisin abu huraira wanda annabi sallallahu ta'ala sallam yace kuntu awwalan nabiyina fil khalqi wa akhirahum fil ba'thi daidai fada Allah tabaraka wa ta'ala wa idha akhadna minan nabiyina mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum mithaqan ghaliza duk wannan ana karanta shi a wajen maulidi a san girman annabi sallallahu alaihi wasallam cewa babu annabin da Allah ya aiko sai da aka yi agirmen yarjejeniya tsakanin shi da Allah ka yadda idan annabin karshen zamani ya taho za ka bi shi ka zamo cikin mataimakan shi ka yi imani da shi ka sallama mashi ka taimaka mashi ka yadda annabi ya ce na yadda wannan a cikin alqur'ani ne wa idza qala Allahu mithaqan nabiyina lama atainakum min kitabin wa hikmatin ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين kaga wannan duka alkur'ani ke cewa babu annabin da haka ibn Abbas ya ce babu annabin da ba a rike wannan alƙawarin tsakanin shi da manzo Allah ba wanda ke tabbatar da risalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce permanent ta dindindin tun daga annabi Adamu har Allah ya gada ƙasa risalar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce matabbaciya ma'ana ita ce famanan domin kowane manzo risalar shi na da wakati temporary ce muwakkata ce tana da wakati abin da zai tabbatar mana cewa ka yadda in annabi Muhammadu ya same ka za ka aji abin da kake tare da shi ka bi shi ka bi shi ya ce na yadda ka yadda na yadda to shi kenan radda duk ya same ka za ka aje bisa ga wannan alƙawalin yanzu don Allah famanan ne nashi ba famanan bane wanda dai da za a zai same shi ya aje ya bi shi shine famanan kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da annabi Musa zai same ni ma wasi'ahu illa an yattabi'ani wallahi duk abin da Allah ba shi na annabta da manzanci da taura da komi ba zai ishe shi ba sai ya aje ya bi haka manzo Allah ya ce wannan ake karantawa duka dan mi don a natsar da zuciya cewa abin da muke rike da shi shine gaskiya annabi mu shine annabin dukkan annabawa kuma abin da yazo da shi daga Allah yazo da shi yanzu wannan abun a ce ba kyau in dai ba kyau to ai Allah ba zai ta karanta ma manzo Allah kisoshin annabawa ba to saboda haka a taru ai maulidin Annabi sallallahu alaihi wasallam a karanta tarihin shi domin masu imani su ƙara samun natsuwa sannan a ji ɗabi'unsa a ƙara koyi domin Allah ya ce ayi koyi laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kathira hakika kuna da kyakkyawan koyi a cikin ɗabi'un Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam in ka ji an ce annabi mai haƙuri ne kai ma kai kwaikwayo in ka ji an ce annabi mai gaskiya ne kai ma ka zamo kai kwaikwayo na gaskiyar annabi in ka ji an ce annabi mai amana ne in ka ji an ce annabi mai alƙawali ne in ka ji an ce annabi mai baiwa ne in ka ji an ce annabi mai sadaukanta ne haka dai duk abin da ka ji na ɗabi'un annabi sallallahu ta'ala sallam sai ya tunatar da kai laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara allaha kathira saboda haka wannan Allah tabaraka wa ta'ala ce ya kissanta mana wannan ya kissanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam domin natsuwar zuciyarsa waja'aka fi hadhihi alhaq Allah tabaraka wa ta'ala ce ta tatta gaskiya ta zo maka fi hadhihi a cikin waɗannan labaru waɗannan labaru ba kaulani ba taraddudun ba khilafun magana ce ta tatta gaskiya daga Allah wala yunabbi'uka mithlu khabir in yahudu sun buɗe baki suna cewa ga kissa annabiwa ne ga kissa annabiwa ne to a iya samun gaskiya a iya samun kuskure a iya samun ƙarya ma da za a cusa a ciki amma wannan na alkur'ani cewa waje aka fi hadhihi alhaq tabbas gaskiya ta zo maka fi hadhihi a cikin waɗannan labaru ko kuma a cikin waɗannan ayoyi aka ce ba ana nufin taksisin waɗannan ayoyin su kaɗai ba dukkan ayoyin alkur'ani dukkan ayoyin alkur'ani gaskiya ne ga baki ɗayansu wa mawa'izatun kuma gargaɗi ya zo maka wa zikira lil mu'minin da kuma tunatarwa da wa'azi ga masu imani tunatarwa da wa'azi ga masu imani wa qul lil ladina la yu'minuna i'malu ala makanatikum Allah tabaraka wa ta'ala ce ya rasulullah sallallahu ta'ala alayka wa ala alika wa sallim ka faɗi lil ladina la yu'minuna ga waɗannan da ake ta kiran su ba su imani ba ka faɗa musu ka ce musu imalu shikenan tunda na ta kiran ku kun ki karbawa na ta kiran ku kun ki amsawa to ku je ku ci gaba da aiki alama kanatikum absa halinku na bijirewa inna amilun haƙiƙa mu dai masu imani da waɗanda suke akan tafarki na inji annabi sallallahu alaihi wasallam amiluna mu dai muna dan muna aiki ala halatina a bisa halin da muke kan shi na ɗayanta Allah, a bisa halin da muke kan shi na yadda da Allah, a bisa halin da muke kan shi na ɗa'a ga Allah subhanahu wa ta'ala, wannan tahdidun lahum tsoratarwa ne ga kafirai, wai mana kafirci suka zaɓa, to su je su ci gaba da kafirci. Mu dai muna kan imani, don haka a saurara kowa ya saurari sakamako halin da yake a kai. Wantaziru ku saurara aqibata amrikum. ƙarshen lamarinku ya zai kasance ku saurara inna muntazirun inna haƙiƙa mu muntaziruna masu sauraron abin da zai sauka gare ku ne ko masu sauraron abin da zai sauka ga kowanne daga cikin mu ne aka ce wa azal kuffara Allah tabaraka wa ta'ala na makafirai wazi annahum ya'maluna ala halatihim su je su ci gaba da aiki a bisa halin su wani hada mu kuma masu imani annabi da sahabbansa za mu ci gaba da aiki a bisa halinmu wannan tazirun natija kowa ya jira sakamakon shi waɗancan da suka ce ba su yadda ba suka karyata su jira sakamako waɗanda suka ce sun yi imani sun gazgata sun bi kowa na jiran sakamako qala sufiya shehu yace sai sufaye anan suka ce dalabna arba'atan mun nemi abubuwa guda hudu fa wajadnaha fi arba'a watan cikin hasken da Allah ke haskaka musu saboda mi saboda kusancinsu da Allah in ka samu tsarki na jiki ka samu tsarki na ruhi to sai ka samu safa'i na kwakwalwa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya rika jewa ilhama a cikin watan tunaninka da zuciyarka saboda mi saboda wattaqullaha wa yu'allimukum Allah ku ji tsoron Allah sai Allah ya rika sanar da ku sai suka ce mun binciki abubuwa guda hudu kuma mun same su a cikin abubuwa guda hudu kuma dukkan abubuwan nan suna da shawahidu alqur'ani da hadisi wai ma'ana sun yi bincike sun tato sun fitar da natija abubuwa guda hudu suka ce tsalabna ridallahi fa wajanna fi ta'atih mun bidi yadda Allah mun bide ta mun bide ta mun caza mun caza mun ka dai gano ba ta ko ina sai cikin bin Allah in kana neman yadda Allah to ka bi Allah wai wanda ya bi Allah zai samu yadda Allah samun yadda Allah ta tabbata a cikin ba'a ga Allah man arada ridallah falyukthir min da'ati Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ke neman yadda Allah ya yawaita ya matsa ya matsa lamba cikin da'a ga Allah da'a ga Allah yi nayi bari na bari qalu suka ce wa talamna sa'a fi rizqi mun nemi yalwa arziki fawjanna fi salati duha sai muka same ta a cikin kiyaye nafilan nan ta duha tana ƙara arziki da wadata gabawa وطلبنا نور القبر فوجدناه في صلاة الليل sannan mun caji hasken kabari in an mutu ya za a samu hasken kabari muka wahala muka wahala da ƙarshe muka gano samun hasken kabari ya tabbata a cikin nafilfilin dare haka sufaya suka ce don haka yan uwa mai son in ya mutu ya samu haske babu duhu a cikin kabarinsa to lizimci nafilfilin dare salatul laili kenan waɗalabna salamatar dini sannan mun nemi kubuta a addini ya zan ka kubuta da addini ba ka kan wata mugunya hanya ta ɓata ya ce fawajad na fi hirsin lisani muka same ta a cikin kiyaye harshe in kana son watan kubuta ga addini kare harshen nan wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafiya yawan waɗanda aka kifar aka yi watan tifas su a cikin wutar jahannama hasa'idu alzinatai girbe-girben halussansu suka ja musu za ka in ka kame harshenka ba ka cutar bayan Allah ba ka faɗin sai abin da Allah ya ce za ka samu zaman lafiya addininka za ka samu zaman lafiya addininka walillahi ghaibu samawati wal ard ghaibu samawati abin da ya fako a cikin sammai wal ard da abin da ya fako a cikin kasai lillahi sanin sha tabbata ga Allah mun dai magana a cikin gaibi dukkan abin da yake ɓoye da bayyane sanin sai na ga Allah gaibi kenan duk abin da ya ɓoyu gabarin ka da abin da ka ɓoyu gabarin shi to sanin shi yana ga Allah tabaraka wata'ala sai fa waɗanda ya sanar ta fuskar watan fadalarsa waɗanda Allah ya keɓance ya sanar da su illa manar tabanin rasulin kamar yadda aya ta istisna'i wanda dolen dolen ka kuma ka yadda da wannan istisna'i cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi ne yake bantu da sanin gaibi na sammai da ƙasai sai fa waɗanda yake banta daga bayansa kuma ya keɓance abin da ya sanar da su daidai abin da ya sanar da su ɗin su ma ba su ƙara ba su wuce wani abin da Allah ya so su sani za su sani na gaibi kuma waɗanda Allah ya so su sani ɗin su kaɗai ne za su sani za ka mun yi bayanin gaibi da magana da bayani mai faɗi walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'u al-amru kullu al-amru dukkan al'amari ilaihi zuwa ga Allah ne kadai ake mai da shi ga baki daya wai ma na waɗanda ake kiran su zuwa ga su imani to su sani za su mutu su koma ga Allah ayyukan da suke yi za su mutu da su da ayyukan duk su koma wajen Allah sannan su kuma masu imani imanin su da jarrabawin da suke haɗuwa da su ba hasara bace a'a kowa zai koma ga Allah kuma aikinsu karami da babba Allah ba zai tuzarta shi ba kuma Allah bai zalunci za a mai da duk ayyukan wajen Allah ya yi hisabi mai kyakkyawan ayyuka ya samu kyakkyawan sakamako mai mummunan ayyuka ya samu mummunan sakamako Allah ya shi fayan taqimu mimman asa Allah tabaraka wa ta'ala zai yi azaba ga wanda ya sabe shi fa'budhu ka dayanta Allah ka bauta ma Allah wa tawakkal alai kuma ka dogara ga Allah waɗannan nuɗoɗi guda biyu kalmomi guda biyu masu tsananin muhimmanci na maqamul ubudiyya mun yi bayani mai faɗi a kai shi shine ashraful maqamat mafi girman dukkan makamomi gabaki ɗaya na addini maqamul ubudiyya don haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fi son a ce mishi abdullahi yace la tuturuni kama atrat an-nasara ibn maryama innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu kada ku gida ɗani ku kai ni har ku yi irin yadda isa nasara suka yi ga isa dan maryam suka ce allah suka ce abokin tarayya allah suka ce inna allah thalithu thalatha duk kada ku yi wannan duk abin da za ku ce man ku ce abdullahi wa rasuluhu faqulu abdullahi wa rasuluhu ku ce bawan allah manzon allah bawan allah manzon allah inda kuka faɗi haka to shikenan to saboda haka duk abin da ake faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam Abdullah a ƙarƙashin Abdullahi wa Rasuluhu ne. Da aka shiwa ce, "Iza kulta Abdullahi, sayyidu halkihi, litansib lahu ma shi ta la taftashil kufra." In dai baka ce manzon Allah abokin tarayyar Allah ba, ko dan Allah. Duk abin da ka faɗi na girma da daraja ga manzon Allah ya ɗauka matsayinsa ne. Abdullahi wa Rasuluhu. Kai dai kada ka yi Allah tarayya, kada ka mai da manzon Allah abokin tarayya. Abdullahi. Da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake yawan sifanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdu. تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي على عبدي تبارك الذي نزل الفرقان على عبدي سبحان الذي أسرى بعبدي عبدا إذا صلى لما قام عبد الله الذين أنبت من الله عبد عبد saboda abdu din nan watan suna ne wanda ke ɗauke da haƙiƙanin bauta Allah wai babu wanda ya ba da haƙƙul ubudiyyati bauta ma Allah in tsan bauta Allah babu kamar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala wasallam saboda haka ya zama huwal abdu haqqan huwal abdu haqq huwal abdu haqqan wai shine bawan Allah na gaskiya shine bawan Allah na gaskiya shine bawan Allah tantagariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan fa'budhu ka dayanta Allah wa tawakkal alaihi kuma ka dogara ga Allah ka dogara ga Allah mun yi bayani akan muqamut tawakkuli wanda jiya ma har tambaya akan tawakkuli wai na ka amintu da Allah ka amintu da Allah ka dogara ga Allah shine ma'anar tawakkali sai bihi fa innahu kafika Allah ya san maka wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun Allah tabaraka wa ta'ala ba mai bari bane amma ta'malun ga barin abin da kuke aikatawa waɗanda suka yi kyakkyawan aiki kar su ɗauka Allah ya manta a'a wa ma kana rabbuka nasiya Allah bai mantuwa kan su dauka a'a Allah na tauyewa wala yazlimu rabbuka ahada Allah bai tauye ma kowa saboda haka kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai barin aikin bawa mai kyau sai ya bashi sakamako kuma wanda ya mummuna aiki kai ya dauka ya sha ai Allah ya mance wa ma kana rabbuka nasiya Allah bai mantuwa don haka in mummuna yayi ko kwayar zarra ne zai ga mummunan nan sai dai in ya istighfari ga Allah kuma Allah ya yafi haka wa makana wa ma rabbuka bi gafilin amma ta'malun gabarin abin da kuke aikata Allah ba mai bari bane wa inna ma yuwakhiruhum li waqtin in kaga shiru sakamako bai sauka ba to Allah ya ya ya ya bari har sai lokacin da iban mu abin yayi to sannan yayi na'am
سورة يوسف عليه السلام مكية وهي مئة وإحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بما أوحينا إليك هذا القرآن من الغافلين
mun kai ƙarshen wannan sura ta suratu hudin alaihi salamu wanda kabul ahbar radiyallahu anhu kamar da imamul qurtubi ya ambata imamul tabari muhammad ibn jarir shi ma ya ambata ya ce khatimatu taurati khatimatu hudin wai abinda at-taura ta rufe da shi shine suratu hudin ta rufe da shi abinda at-taura ta rufe da shi karshen at-taura duka littafin at-taura to irin abinda suratu hudin ta rufe da shi ne tun daga walillahi ghaibus samawati wal ard walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilayhi yurja'u al-amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'ala Allah وما ربك بغافل أما تعملون لشيء التوراة رفي إتما وأن سورة هود كنان abin da muka karanta na wa'azuza a cikin da Allah ba mu ikon tabbatarwa Allah ba mu ikon ɗabbaka abin da muka ji na umarni Allah ba mu ikon hannuwa ga barin abin da muka karanta na hane-hane bi jahi sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma ubangiji Allah sa wannan sura ta yi mana shi da cewa mun karanta ta don alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam domin surori za su yi shaida ga waɗanda suka karanta su ran tashi alkiyama suratu yusuf alaihi salam wannan ita ce suratu yusuf wadda za mu shiga yanzu alaihi salam amincin Allah ya tabbata ga annabi yusufu makkiyatun makka ta sauka wa hiya mi'atun wa ihda ashara aya tana da aya 111 wannan suratu yusufa tana da aya ɗari da goma sha ɗaya kuma makka ta sauka dalilin saukarta akwai maganganu da yawa na malamai kamar yadda sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu yace alqur'ani ya sauka ga annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam sai manzo Allah ya ta karanta shi ga sahabbansa zamani mai tsawo yana karanta alqur'ani to sai can sahabbai suka ce law qassasta alaina ya rasulullahi mun so mu ji kissoshi labarun watan al'ummomin da suka gabata fa nazalat sai wannan aya sai wannan sura ta suratu yusufa sai ta sauka dungurungum dinta dungurungum dinta ta sauka wa qila wasu kuma suka ce dalilin saukar wannan sura ta suratu yusufa alaihi salam watan tasliya ce ban hakuri ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dangane da abin da mutanensa suke masa na izgiri da wauta da jafa'i da wulakanci da ƙaryatawa wanda maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake fuskanta shi daga mushrikan larabawa daga quraishawa to saboda haka sai Allah ya kissanta mu manzon Allah kissar annabi Yusufu kacokan dinta domin me manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam a bashi hakuri da wannan kissa kaji wannan kenan dama can an wuto ba shi haƙuri da ƙissoshin wasu annabawa. To wakila aka ce inda Yahuda, san dai Yahudawa sa'aluhu sallallahu alaihi wasallam an yuhaddithahum bi amri yaquba sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin annabi yaqubu da ɗansa da sha'anin annabi yusufu alaihi massalamu ana nan to da suka faɗi haka nan sai Allah ya saukar da sura sukutum ba wai ayoyi ba su ke banci bayani kissar annabi Yusuf a'a surar gabaki ɗaya ta Yusuf ce alaihi salatu wassalam sai wannan sura ta sauka wasu suka ce wannan sura ta sauka lokacin da kataran makka yahuda suka zugo su suka ce ku tafi ba yana ce muku annabi ne ba to ku tafi ku tambaye shi menene dalilin da yasa ɗaya a kubu suka tashi daga sham zuwa misra miyan mai da su dan an san misra ba ƙasar su bace kai su misra daga ƙasar sham ku je ku tambaye shi sai Allah tabaraka wa ta'ala saukar da wannan suratu yusufa a ji labari tiriyan tiriyan su abin da suke tambaya dalilin hitar watan ɗiyan yaƙubu su ne banu isra'ila daga sham zuwa misra to sai Allah ta'ala ce bari ma har gyara a yi musu tun annabi yusufun ma farkon al'amari shi bari a ɗauko musu tun tushi don su san wala yunabbi'uka mithlu khabirin wanda ke baka labari masani ne shine Allah subhanahu wataala don haka aka dauko tushen kissa tun daga farkonta har ya zuwa karshen ta har komawar iyalin annabi yaqubu da shi annabi yaqubu ma gabaki ɗaya da ƴaƴansa gaba ɗaya su tare misra gaba ɗaya lokacin annabi yusuf ya samu sarauta da mulki aka ce dalilin saukar wannan aya kenan kamar yadda Imam al-Baihaqi a Dalailun Nubuwa takan al-Kalbi takan Ibn Abi Salih daga Ibn Abbas an ce Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama Yahuda sun shiga wajen shi sai suka sami yana karatun suratu Yusufa in ji wasu kenan suka ce ya Muhammad man allamaka yace wa ya sanar da kai ya Rasulullahi wannan labari don yana daga cikin labarun da suka koyo suna kumune su ba kowa ake faɗa mawa ba to sai ga annabi na tattalla abin yana tattalla ilmomin da suke ta koyewa suna kumune wa ya sanar da kai wannan sai ce ubangiji ya sanar da ni Allahu allamaniha sai suka yi ta mamaki malaman Yahudawa sai suka koma wajen ƴan uwan suna cewa kai ku tahi ga wani abu can Muhammadu na karatun shi wanda yake daidai da labarin da Taura ke bayarwa sai suka bazama suka taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam da sifar da Allah ya ambata tashi a cikin At-Taura kuma suka diba suka ga hatimin annabta a daidai tsakanin kafadun manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan da yake cikin dalailun nubuwa hatimin annabta tambarin nan wanda Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shaida ce ta Allah ya aiko shi sitam daga Allah wanda ke la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah shine rubuci a hatimin annabta kuma ba wai rubutu bane irin na tawwada a'a bororo bororo ne aka yi rubutun da shi la ilaha illallah naman jikin ne aka daga tattakura shi ya rubuta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine tambarin annabta shaida annabta ce daga Allah na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka diba dalail nubuwa na al-Imam al-Baihaqi rahimahullah yayi magana akan riwayoyi daban-daban waɗanda suke masu sassaɓa wa juna akan shi hatimin annabta din nan sai suka ga hatimin annabta sai suka rika sauraren wannan aya sai suka musulunta to wannan daga cikin maganganun malamai a dalilin saukar suratu yusufa kenan sannan me alaka suratu yusufa da surar da muka wuto domin shi alkur'ani kamar yadda masanansa suke cewa shi mutanasib ya tanasabu ba'dahu ba'dan wai sashen alkur'ani yana da kyakkyawar alaka kyakkyawar dangantaka da juna sura kowace sura yadda suke jere din nan ɗari da wajen goma sha hudu nan kowace na da kyakkyawar alaka da yaƙota kowace na da kyakkyawar alaka da yaƙota haka ayoyin alkur'ani haka suke jere kowace aya na da kyakkyawar alaka da wata wadda ta wuce ta to tun akwai alaka kyakkyawar tsakanin su ba ka ganin aya an kawo ta ba ta da alaka da wadda ke bi mata sai dai in malamai ba su shigo ba sun yi bayani amma in malamai sun shigo sun yi bayani za a ga za a fahimci alakar da ke tsakani aka ce to alakar da ke tsakanin suratu hudin da suratu yusuf alaihi salam wata ita wannan sura tana sharhi da bayanin abinda annabawa suka sha wahala suka, suka yi gogayya suka sha wahala suka yi gwagwarmaya daga watan ‘yan uwansu na jini makusanta. Kaga annabi Yusufu, tun rigimar da annabi Yusufu ya sha ta cikin gidaje. ‘Yan uwansa ne, jininsa ne, zumansa ne, waɗanda yake da alaƙa ta ƙudda ƙudda su ne wahala duk da annabi Yusufu ya sha ta dangin shi ce. Saboda haka ya Rasulallahi, in danginka kana shan wahalarsu suna baka wahala suna cutatar da kai to bari ka ji irin cutatarwar dangi ga danginsu sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai a kissanta wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suratu yusufa domin can inda aka wuto ya ji cutatarwar a a ajnabi ajnabai ga annabawa waɗanda ba su da zumunci da su kawai kabila ta hada su ko kuma gari ya hada su ko yanki ya hada su sun ci cutar da irin su annabi Nuhu, annabi Hudu, annabi Salihu, annabi Lut, annabi Shu'aibu da sauransu. To in wasu waɗanda ba musulmi ba, ba larabawa ba, waɗanda ba mutanen Makka ba, ba larabawa ba, kamar Yahudawa sun cutar da kai ya Rasulullahi. Kamar waɗanda ba larabawa ba, ko ko larabawan waɗanda ba danginka ba sun cutar da kai, to an karanta maka a kissar ko kissoshin annabawan da waɗanda ba su haɗa komi da su ba suka cuta musu in kuma danginka waɗanda kake da jini da su kake da alaƙa da su sun cutata maka to bari ka ji kissar annabi yusuf sai a karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kissa ta annabi yusuf ya ji irin cutatawar ƴan uwa ga ƴan uwansu to kaji wannan shine kyakkyawar dangantakar da ke tsakanin waɗannan surori guda biyu wannan sura tana farawa kamar haka بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را الله أعلم بمراده بذلك wannan kamar surar da ta gabata ita ma ta fara da waɗannan yankakkun haruffa alif lam dara wanda malamai suna maganganu da yawa a kai amma abin da aka fi dogara abin da malaman tafsiri suka fi tafiya a kan shi yana daga cikin abubuwan da Allah ya ban ma kan shi sani na alƙur'ani wa'inda ya kakon harufa alif lam mim alif lam ra taha yasin da sauransu to wannan yana ciki shi ma alif lam ra Allahu alam bi muradihi bi zalika shehu yace asakku tafasir fi zalika cewa alif lam cewa alif lam ra Allahu alam bi muradihi bi zalika shine ta tattafasara a cikin wa'innan yankakku harufa inna anzalnahu qur'anan arabiyya tilka ayatul kitabil mubin Allah tabaraka wata'ala ce waɗannan ayoyi wannan alqur'ani da muke karanta maka ya rasulullahi ayatul kitabi ayoyi ne na alqur'ani almubin wanda yake mai bayani wai duk abin da zai kawo masa ya ma bayani kwata kwata bai barin ka cikin dubu shi alqur'ani shine ma almubin aka ce almuzhiru lil haqqi ko almuzhiri lil haqqi min al mai tantancewa mai kwankwancewa tsakanin ƙarya da gaskiya mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya mai rarrabewa tsakanin halal da haram mai rarrabewa tsakanin komi da komi shine almubin mai bayani inna anzalnahu qur'anan arabiyya Allah tabaraka wa ta'ala ce inna haƙiƙa mu ne anzalnahu muka saukar da wannan alqur'ani ƙur'anan yana abun karantawa wai abun karantawa ne inna dinnan kamar da malamai ke bayani ba wai Allah tabaraka wa ta'ala shi da mala'iku bane ko shi da wata halitta suka saukar da wannan alqur'ani a'a Allah shi kadai ya saukar da alqur'ani wannan aikin sa ne shi kadai ya kadaita da yin wannan aiki amma saboda uslubi ne shi alqur'ani balarabi ne eh bilisanin arabiyyin mubin Allah ya saukar da alqur'ani ko to saboda haka sai alkur'ani ya rika kwaikwayon irin yadda larabawa ke magana in larabawa na son kambama magana mutum ɗaya saboda isa saboda kasaita sai ce mu muka yi kaza mu ne muka yi kaza kamar yadda sarakuna ke yi shi kaɗai ne fake magana amma sai ce mun yi kaza mun yi kaza kuma shi kaɗai ne to in wani ya yi haka mai mulkin aro to ina za mai mulkin dindindin in mai mulkin aro ya faɗi haka to ina mai mulkin dindindin saboda haka wannan nuni ce ta azama girma da ɗaukaka da ƙasaita da mulki na Allah tabaraka wata'ala za ka yake cewa inna anzalnahu mu muka saukar da wannan alqur'ani qur'anan watan yana abun karantawa arabiyan wanda yake balarabe wai ma'ana mun saukar da shi da harshen larabci mun saukar da shi da harshen larabci la'allakum taqilun haƙiƙa ku taƙilun yace za ku fahimce shi wai sai Allah faɗi hikimar saukar da alƙur'ani da larabci la'allakum taqilun dan ku fahimce shi haka Abdullah ibn Abbas yace wai ma'anar taqiluna ay tafhamuhu kamar yadda aka ruwaita ta kan Abdullah ibn Abbas da Mujahid yace al-iqtisaru ala al-halal wal harami ma yahtaju ilayhi min amri ad-din shine al-mubin magana al-mubin ce kenan amma dai wannan abin da aka rawaita ta kai basin ta iluna ai tafhamu na ma'ani wannan ɗaukaka ce ga larabawa cewa an saukar da littafin da Allah bai taɓa saukar da irin shi ba a cikin harshen larabci ai ɗaukaka ne ta ga wani zai ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumik ya rasulullah sallallahu ta'ala alayka wa ala alika wa sallim alqur'anin nan fa girma ne daraja ne ɗaukaka ne ga mutanenka kai dai ɗaukaka ne gare ka kuma ɗaukaka ga mutanenka cewa an saukar da alkur'ani a harshen larabci a yaren larabci daraja ce ga shi larabci shi larabci yanzu ya samu girma laraba sun samu girma in ba dan alkur'ani ba ba wanda ya san laraba in ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya san larabawa don haka manzon Allah ya zamo daraja ga larabawa alkur'anin da ya zo da shi ya zamo daraja ga larabawa har yau aka san balarabe duk duniya aka san harshen larabci duk duniya larabci ya shiga cikin manya-manyan harussan duniya wanda ma in za a faɗi in za a yi adalci shine babban harshen ma duniya kada kada ma a yi magana an je lahira domin babu harshen da aka yi rubuce-rubuce masu yawa irin harshen larabci kuma babu harshen da waɗanda ba shi ba su iya shi su san shi su san asararun shi kamar harshen larabci a samu waɗanda ba laraba ba amma sun iya larabci waɗanda ba laraba sun san asararun larabci har su kai suna iya yin talifi kaga wanda ba balarabe ba yayi littafi mujalladi talatin kuma aka faɗa maka uwarsa da ubansa duk ba balarabe kakan shi na wajen uba kakan shi na wajen uwa duk ba balarabe amma ya iya larabci kaga wannan mu'jizar shi alqur'anin kenan watan kasancewar shi watan balarabe la'allakum taqilun haqiqa ku taqiluna za ku fahimci watan shi alqur'anin cewa a harshen larabci Allah ya saukar da alqur'ani a harshen larabci shewa ya ce wannan ya isa darajar larabawa ya inganta annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa inna Allah azza wa jalla khalaqa samawati sab'an sai Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci sammai bakwai sai ya zabi watan saman bakwai kuma ya zaunar da waɗanda ya so na bayansa sannan kuma har dai ƙarshen hadisin annabi sallallahu ta'ala sallam yana cewa watan Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓe ni zaɓin nan hadisin nan da muke yawan karantawa Allah ya zaɓi daga cikin halitta ya zaɓi watan muzar daga cikin muzar ya zaɓi quraishu daga cikin quraishu ya zaɓi banu hashim sannan ya zaɓe ni daga banu hashim sannan yake cewa wa fa ana khiyarun min khiyari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni zaɓaɓɓe ne daga zaɓaɓɓu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq shi ke cewa zaɓaɓɓe nake daga zaɓaɓɓu ka ji tatattan magana wanda za ka rika annabi zaɓaɓɓe ne daga zaɓaɓɓu kada ka shiga shirgin yahudawa da ‘yan barandansu waɗanda su wasu nassosan da za su yi tariritawa suna wulakanta daraja annabi su shi ya fi damunsu in ka lura da su ko nassosa suka yi saɓani waɗannan suna faɗin girma da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan na sassarcewa to wallahi za ka same su cikin nasosan da ke sassarta daraja annabi kuma al'umma ne shaida rigimar da aka yi ta ibara da bana wadda ba musamman magana kanta ta isa shaida cewa ka san matsayin waɗannan mutanen ga manzon Allah ka san ya suka ɗauki annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ta nan za ka gane mu dai manzon Allah ya faɗa mana iyayensu zaɓaɓɓu ne danginsu zaɓaɓɓu ne nasabar sama zaɓaɓɓa ce inna Allah yake cewa ahbadani Allah ila al-ardi في صلب آدم وجعلني في صلب نوح وقذف بي في صلب إبراهيم ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرهام الطاهرة مصفا مهذبا لا تتشأم شعبتان إلا كنت في خير abin da ya inganta kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya saukar da ni a cikin tsatson annabi Adamu daga aljanna ya sanya ni tsatson annabi Nuhu ya sanya ni tsatson annabi Ibrahimu bai gushe bai na tace yana ciratar da ni daga tsatsa masu tsarki don Allah mushriki na da tsarki to annabi ya tabbatar da masu tsarki ne kaga masu imani ne sannan kuma daga mahaifa wadda take watan mai girma babu girma ga mushriki girma inda yake walillahi al-izzatu wal rasulihi walil mu'minin nan girma yake saboda haka annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya tabbatar mana da nasabarsa mai tsarki ce نحن نقص عليك أحسن القصص الله تبارك وتعالى يتي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وسلم منا قصا تامك أحسن القصص ما في كان قصوشي وإن يهودا وانا بعد لابار النبي يوسف تو a ƙissoshinsu a iya samun daidai a iya samun kuskure a iya samun ƙarya to a je wannan gata ta gaskiya kissoshi waɗanda suke masu dimin masu dahir masu tabbas a cikin bayaninsu haka ce shine ma na ahsan qasasi an yi maganganu da yawa shehu radiyallahu ya kawo maganganun malamai da yawa akan ahsan al-qasasi aka ce menene dalilin cema waɗannan kissoshi na annabi yusufu cewa ahsan al-qasasi aka ce abin da yasa shi wanda za a yi maganar za a yi maganar ne annabin da ya fi kowa kyau in ba annabi Muhammadu ba. Duk annaba annabi Yusuf ya fi su kyau. Haka manzo Allah ya ce, hadisin Isra'i ingantaccen yace da aka isra'i da ni na samu annabi yusufu faqad uhdiya shatar al-husni an ba shi rabin kyau manzo Allah ya shiri cewa rabin kyau ga annabi yusuf shi ko manzo Allah dukkan aka ba shi gaba ɗaya dukkan aka ba shi gaba ɗaya amma kuma ka ji wani bambanci ba a taɓa ruwaito wata mace ta ga annabi sallallahu ta'ala sallam ta yi shawa shi ba yadda mata suke shawa annabi yusuf ba saboda aka ce abin da yasa shi annabi yusuf tsabar tsagoron kyau ne kawai Allah ya bashi amma ba a lullube shi da haiba da jalala ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ga tsabar kyau wanda ake ce ma kyau sannan kuma ga kwarjini duk wanda ya gani shi sai ya koma ga Allah ba shi kwarjinin shi bai bari a yi shawar shi baka da an ga annabi sai ya koma ga Allah zaka sai da Ali ce man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu la ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu duk wanda ya ga manzo Allah zai ce irin annabi bai taba gani ba sai wata makarkita ta kama shi saboda ni saboda jalala wai kan an mai security da watan kwarjini shi ko na annabi yusufu cikin iko na Allah tsaba kyan ne baka in mata sun gan shi sai su ta yanka hannayensu saboda jazba cikin kyau annabi yusufu shi ko manzo Allah sallallahu ba a haka nan saboda jalala kwarjinin da aka lullube kyan da shi amma da ana magana tsaba kyan ne ai ina mawaki ya ce wai wa sahabu zaliha laura aina jabinahu la'asar na taɗi alkulubi alal aidi ai matan nan na zaliha waɗanda suka yi yanka hannayensu a kissan nan ta suratu a yusufa ya ce ka ai da za su ga gefen goshin manzan Allah ya ce zukatansu za su yayyanka ba hannayensu ba saboda tsananin kyau Allah bai wata halitta da cikakken manzan Allah ba to wai saboda ita sura za ta ambaci wanda ya fi kowa kyau saboda haka ne sai aka ce a hasanar kasasi mafi kyan kissosa mafi kyan kissosa lokaci ya yi sai mu tsaya a nan gobe insha Allah za mu tashi akan ahsanal qasasi Allah ya mana muwafaka don alfarma sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama abinda muka karanta daidai Allah ba mu ladarsa abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana don alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya sa wannan alqur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya sa wannan alqur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba bukatun mu na duniya da lahira Allah ka biya mana da alfarma sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama na'am
Assalamu alaikum jama'a. akwai sanarwa daga kwamiti na masallacin juma'a na damba suna sanarwa cewa duk wanda zai shiga itikafi akwai fom da suke bayarwa kyauta wanda ake cikawa ana samun wannan fom din hannun haruna suleiman gamza kiros tudun wada ko kuma lambar waya kamar haka 08063270003 sannan akwai saƙon dabino da wani bawan allah ya aiko yana neman addu'a
to waɗanda suka an daidai wannan sako masu neman addu'a kuma ubangiji Allah biya bukatun su biya namu gaba kida da alfarmar sayyidina rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama za mu ba shugaba mai girma as-sayyid al-qadi alhaji abdullahi mai kano ya rufe mana da wannan mazauni da addu'a karmakumullah bismillah
fatiha wal fatih بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأهل والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا سعادة الدارين وكفنا همهما بجاه سيد الدارين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله
Assalamu alaikum ana sanarwar muhadara da Malam Abdul Hakim zai yi